بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمام سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وإمام المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أجل تقواها وأجل تقلبا زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أيومنا عشرين وجم رمضان هجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التدريب الأولى أربعين ثلاثين وكم منذ ميلادية النبي عيسى عليه السلام تنزيل تأثير الدولة إن شاء الله دام قبل ترجمة القرآن الكريم كما منذ الكتابة أولا مصلاتي في البكرة من أبي مسعود المائدة آية نبي أما كفر ذكر da akwai wani takaitaccen bayanin da zai yi dangane da wani tambaya da aka yi a kwana uku da ya shige an karanta tambayan a kan matan da wato mijinta ya wuce kafin ya tare da ita ko ana hidimar biki suna hanyar tarewa sai kuma wani accident ko wani abu ya faru sai mijin ya mutu ba tare da ya tare da ita ba sai na amsa tambayar a kan cewa babu wato hujja a kanta kuma ba za ta fi gari ba to gaskiya kuskure na samu wahan a wahan inda na samu shi ne matan da mijinta ya take ta kafin ya tare da ita kaga dai Allah ubangiji ya faɗa wato hukuncin ta cikin suratul baqara ko فنصف ما فرضتم الا ان بالثاني وان اكون اقربا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم Allah wani da yake idan mutum ya kashe matarsa kafin ya kare da ita to ta tsara da dai sai na samu wa sai na saura wancan fatawa ne ko wancan matsala ne akan wannan to gaskiya kuskure ne kuma ba yadda na faɗa wancan ba daidai ba ne.
Dai shi ne wanda mijinta ya mutu kafin ya tare da ita da ta yi masa idda sabila da idda zama ne da Allah Ubangiji ya yanke shi na wannan watannin domin baƙin ciki na rabuwa da masoyi haka Allah Ubangiji ya yi umarni kuma tana da gado ba kamar yadda na faɗa a wancan ba ita kuma matan da mijinta ya sake ta kafin ya tare a ɗakinsa da ita to wannan kuma wancan fatawa da na bayar ko ko wancan amsa da na bayar shine yake kai ma'ana za ta ci rabin sadaki ko kuma a bar mata sadakin gabaki daya wallahu ta'ala a'lam kuma ɗan uwa duk lokacin da aka samu wani abu wanda ba a fahimta ba ko wani abun da ya kamata a mana istidraki to lallai yana da kyau a mana istidraki a kai saboda na farko mu ɗaliban ilimi ne kuma mu ba gaba muke da wani ba kuma wannan addini amana ne ba muna yi ba ne domin mu burge kanmu muna yi ne domin yardan Allah da yardan manzan Allah muna ma da wani tsari wanda wato muna tara abubuwan da muka tattauna ko kuma muka amsa na tambayoyi wanda wani lokaci za mu sake nazari a kansu mu zo mu gyara abin da muka yi na kuskure a kai kafin ma a ma faɗa mana cewa an ga kuskure za mu iya muna da wannan tsarin insha Allah kaman abubuwan da muka yi na Ramadana da tambayoyin da aka mana mu zauna mu sake kallon su mu yi bitan su abinda muka san mun amsa shi da kuskure sai mu ce to ga abinda malamai suka ce nan ko ko an mana istidraki akai an tunatar da mu cewa mun faɗa ba daidai bane muna roƙon Allah Allah ubangiji ya gafarta mana abubuwan da muka yi ba daidai ba abin da muka yi daidai kuma Allah ya ƙara yi mana muwafaqa ya yarda da mu albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am mun karanta wannan aya wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryama uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil quds tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil وإذ تخلق من الدين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين gwargwado jiya mun yi bayani akan wato abinda wannan ayan ta kunsa amma ba mu yi bayani mai faɗi ba lokaci yayi kafin ayan mun karanta yau mai jima'ullahu rusula fa ya ƙulu ma za ujibtu Allah zai tara manzanni ya ce wa manzanni da na aike ku me aka amsa muku al'umman ku me amsan da suka bayar ma'ana shin sun amsa kiran da kuka musu zuwa ga saƙo na qalu la ilma lana annabawa sai su ce ya Allah ba mu da wani sani gaba da sanin ka ma'ana dangane da ilimin ka ya Allah mu ba mu da ilimi duk abin da yake akwai ka sani innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da yake boye babu abin da ya boye maka ya Allah to a cikin farfajiyan alkiyama ne kuma Allah zai tsayar da annabi Isa ya tambaye shi is qala Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai ce ya kai Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna da ni'iman da nayi maka wa ala walidatika da kuma ni'iman da nayi wa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil quds lokacin da na karfafe ka da ruhil ruhi ruhin sarki mala'ika jibril kenan malamai sun yi sabani akan wannan maqal din wannan maganar da iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a ina ne aka yi wannan maganar a'a a farfajiyan kiyama ne Allah ubangiji ya faɗi wannan magana ko ko Allah ubangiji wato yana ba da labari ne ta fiskan wato bayan annabi isa Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi zai masa wannan tambaya to qatada da ibnu jurai da mafi yawan malaman tafsiri suka ce ranar alkiyama ne Allah ubangiji zai tambayi annabi isa bayan an tara manzanni an ce musu ma za ujibtum bayan sun ce la ilma lana sai Allah kuma ya ce a kawo annabi isa sabila da qadiyan wanda suke bautan annabi isa suke ce annabi isa Allah ne shine mafi girman wato wata kadiyya wanda da a tattauna ta a farfajiyar alkiyama sabila da kadiyya ne nan ana bauta ma wani koma bayan Allah an rike wani koma bayan Allah ya ana kiransa da Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih Isa ibn Maryam wanda suke cewa annabi Isa almasihu dan Allah ne sun zama kafirai to akan wannan kadiyan Allah ubangiji idan ya kira to Allah zai tambayi annabi Isa almasihi ya ce to a anta qulta lin-nasi ko fa uzkur ni'mati alayka ka tuna da ni'man da nayi maka wa ala walidatika da ni'man da nayi wa mahaifiyarka Maryam iz ayyatuka bi ruhil quds lokacin da na karfafe ka da mala'ika jibril ruhul quds an an karfafi dukkanin annabawa da shi ma'ana kowane annabi mala'ika jibril shine wato ɗan aiken Allah zuwa ga wannan annabi kowane manzo mala'ika jibril shine ɗan aiken Allah zuwa ga wannan manzo din har Allah ubangiji yana faɗa mana ko wa ma huwa alal ghaibi bidani wa ma huwa biqawli shaytanir rajim fa ayna tazhabun ko fa ayan da dai Allah ubangiji yake ce muta'in samma amin mala'ika jibril muta'in samma amin wanda har aka ce wata rana manzon Allah ya tambayi jibril yace ya jibril hal asabatka min rahmati shay wani abu ya same ka cikin rahman nan da Allah ubangiji yace ni rahmatan lil alamin ne sai malaika jibril yace kwarai ya rasulullah kuntu qablaka akhsha aqibati kafin a turo ka na zamo ina tsoron ƙarshe na ina tunanin ban san yadda ƙarshe na zai zamo ba fa'tamantu ba'ada bi isatika bi sana'illahi alayya bayan Allah ya turo ka sai na samu ƙwarin gwiwa na amince da cewa ƙarshe na mai kyau ne saboda yaban da nabi Allah ya mun ya ce mun muta'in sama amin ni wato mai biyayya ne kuma amincacce ne a wancanenka to wannan mala'ika jibril yace ni rahman da na samu gare ka kenan saboda zuwan ka ya rasulullah amma idan ba don zuwan ka bada ban san karshe na bada ban san makoma na ba to haka dukkanin annabawa Allah ya karfafi dukkanin annabawa da mala'ika jibril kuma hatta bayan Allah wanda Allah ubangiji yake karfafan su da aikin alkhairi ai Allah yana karfafan su ne da mala'ika jibril da yawa kaman Hassan ibn Sabit ai akwai lokacin da mushrikai suka zambaci manzon Allah suka faɗi maganganu miyagu na zagi da cin zarafi akan manzon Allah sahabai hankalin su ya tashi Hassan ibn Sabit gwani ne wajen iya magana gwani ne wajen waka sai ya ce ya Rasulullahi da'ani ahjuhum kama hajauka ka banni zan rama wannan zambar zan zambace su kamar yadda suka zambace ka manzon Allah sai ya ce atahjuhum wa ana fihim zaka zambace su bayan ina cikin su ya ce a'a ya rasulallahi ai ba zan hada da kai ba zan tsame ka a cikin su kamar yadda ake tsame gashi a cikin kulli annabi sai ce to ka je gurin abubakar ya kware wajen sanin nasaba ka je ka tambaye shi ya baka labari akan nasabar su kuma ya ce masa izhabu wa ayyadaka Allah bi ruhul qudus ka je Allah ya karfafe ka da ruhul qudus wannan ruhul qudus din shine jibril alaihi salam to shine ya je kuwa Allah ya kasafe shi da mala'ika Jibril yayi kasidu na yaban manzon Allah da bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala abliga ba sufyana anni mugalgalatan wa qad bariha al-khafa'u hajawta muhammadan fadafa'tu anhu wa inda Allah fi jaka al-jaza'u هجوت محمدا برا رؤوفا حبيب الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وإربي لإرب محمد منكم وقاء يا بيتوشي شي ألا أبلغ أبا سفيان عني والله كبام أبو سفيان لا بارك إسر من صدقني مغلغلة ساقون غغاوا وقد بريها الخفاء وأبن دسكيب أوي وآياتي توفيلي كذا جمن زن الله nagartaccen mutum ni kuma na tare masa kuma sakamakona yana gurin Allah ka zagi zaɓaɓɓen Allah wanda yake da jin kai yake da haƙuri wanda yana daga cikin ɗabi'unsa alwafa alwafa cika alkawari yana daga cikin ɗabi'unsa a ƙarshe yake cewa da mutuncina da mahaifina da komaina na mayar da shi fansa da kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma Allah ubangiji ya karfafe shi da mala'ika Jibril ne to duk annabawa Allah ya karfafe su da mala'ika Jibril a إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا كان يم مغانا da mutane a zanin goyo wa kahlan haka bayan ka zama gwarzo ka kai shekara wato wato bayan ka kai shekara 40 ko ka kai shekara 37 idan aka ce alkahal shine wanda ya shige matsayin samarta amma bai isa matsayin shaikuka ba shi matsayin shaikuka yana farawa ne daga shekara 50 akwai marahil na girman mutum marahilu numuwil insan matakan da mutum ya biya girma tun daga kan marhala na kufula da marhala na wato murahaka da marhala na bulugh da marhala na wato wato kuhula sai kuma marhala na shaikuka wasu suna takaita shi akan biyar wasu kuma suna taka shi fiye da haka marhalan kufula shine tasowar mutum daga shekara ɗaya har zuwa shekara sha biyu shi kuma marhala na murahaka daga shekara sha uku har zuwa shekara sha biyar sha shida lokacin da balaga yake fara shiga jikin mutum shi kuma marhalatul bulo daga shekara sha biyar wasu ma gwargwadon dai environment biyan da mutum ya taso a ciki da kuma irin abin da mutum yake rayuwa da shi dan zaka ga akwai wanda yakan kai shekara sha biyar sha shida ma bai balaga ba sabila da a environment din da ya taso da kuma irin abincin da yake ci amma akwai wanda ba zai ma kai shekara sha biyar ba saboda environment din da ya taso da kuma irin nau'o'in tabziya da yake irin abin da yake amfani da shi to daga marhalatul bulugh sai kuma marhala na a marhalatul bulugh daga marhala na ashabab yake ma'ana marhala na nash'a sai kuma aje marhalatul kuhula marhalatul bulug ya taso har zuwa kusan shekara ashirin da wato uku da hudu sannan sai marhala na samarta daga marhalan samarta to nan ne mutum zai je marhala na alfuhula marhalatul fuhula yana kaiwa shekara talatin da biyar da bakwai to nan ne marhalatul fuhula sai a ce wa mutum kahlan warzo ko dottijo an gani sai kuma marhalatul shaikuka marhalatul shaikuka shine daga shekara arba'in hamsin sittin saba'in tamanin to daga tamanin kuma zuwa sama shine ya je arzalul umri shekarun da mutum yakan zamo ba zai wato baya da tamiz sai dai zababu wanda Allah ubangiji ya zabe su ya musu kyauta ya karrama su Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan anan malamai sun suka ce wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna annabi Isa zai dawo saboda annabi isa ya rasu ne wato allah ya ɗaga shi zuwa sama ne shekara talatin da biyu don haka shekara talatin da biyu bai kai marhalatul kuhula ba to tun da allah ya ce tukallimun nasa fil mahadi wa kahlan ko wai kallimun nasa fil mahadi wa kahla yana magana da mutane a cikin zanin goyo da lokacin da yake gwarzo wa min salihin yana cikin salihai to wannan gwarzantan bai ma kai shekarun ba tukuna allah ya ɗauki ransa dan haka sai ya zo ya dawo ya cika shekara arba'in din nan ya cika a shuddahu yanda Allah yake ce walamma balaga a shuddahu wa balaga arba'in sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka na'am wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan yana magana da mutane tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan kana magana da mutane a zanin goyo wannan yana daga cikin ni'man da na maka wa kahlan kana magana da mutane bayan ka zama gwarzo wa iz allamtuka alkitaba ka tana lokacin da na sanar da kai alkitaba rubutu na sanar da kai yadda ake rubutu wal hikmata kuma na sanar da kai hikima wajen magana wat taurata na sanar da kai at-taura wal injila kuma na sanar da kai injila wannan duka Allah yana lissafo masa wannan ne domin kafin a zo a faɗi ayan gaba wanda Allah Ubangiji zai ce a an ta kulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahin min dunillah wanda zamu zo mu karanta wannan ayan nan gaba to ana shimfiɗa masa waɗannan ne domin ya samu nutsuwa ai ko manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam da Allah zai rarrashe shi da Allah Ubangiji zai saka mishi sanyi a zuciyarsa bayan ya gamu da kalubale a gurin mutanensa na zagi da cin mutunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ya yanke masa na wasu kwanaki da Allah zai rarrashe shi lissafo masa ni'imomin da ya masa yayi ba wai goli bane a'a saboda a nutsar da zuciyanka kaman kaman kai ne ka shiga wani damuwa sai wani ya zo ya ce haba kai da Allah ya baka kaza kai da aka maka kaza ba kai ka mallaki kaza ba ba kai kake da guri kaza ba wannan yana tuna maka abubuwan da kake da shi ne na ni'imomi sabila da litaqarra ainu sabila da idan ka ya samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ka tuna da abin da Allah ya maka domin kar ka butulce masa to haka zamu ga manzon Allah da Allah yake masa والدهاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى في الله يفعل موسى فموسى نيمومي ألم يجدك يتيما فآوى لا فكيم رايا أما سي الله يتاروك باء وباء باء amma ka fi mai uwa ka fi mai uba ba uwa ba uba amma ka fi mai uwa tarbiya ka fi mai uba gata kai da kake kwana a gurin Allah Allah ne yake shirya maka liyafa a bitu inda rabbi wa yurimu li wa yasqin alam yajid ka timan fa'awa wa wajadaka dhallan fahada kai da Allah ya same ka cikin mutane wanda batattu ne ya shiryar da su saboda zuwanka sanni da zuwa sanni da zuwa farara Allah ya shiryar da su saboda zuwanka a bashi waje ya shigo ta gaba Allah ya shiryar da su saboda zuwanka ko ko waje da ka balafa da Allah ya same ka kana cikin neman wato kana cikin al'ish kana soyayya amma sai Allah ya mayar da kai ka shiryi zuwa ga wanda kake so sabila da ana kiran soyayya dalal ana kiran soyayya irin soyayya mai zafin nan ana kiransa da dalal kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratu Yusuf dangane da Zulaikha إنا لنا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين soyayya ya makantar da ita ya mata shagaf ya lullube ta ya shiga tsakanin fata da nama inna lana raha fi dalalin mubin wallahi muna ganin ta cikin bata bayyanannen bata na'am wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan ya same ka cikin talakawa wanda ba su da komai fa azna sai Allah ya wadatar da su da zuwanka fa amma yatima fala fakka to wannan duka ambaton waɗannan ni'iman ababin a sassaita wa mutum zuciyarsa ne a nutsar masa da zuciyarsa ya gane cewa wa kana fadlullahi alayka aziman falalan da Allah ya maka yana da yawa dan haka karka karka saka damuwa dan haka Allah yake lissafo ma annabi Isa wa iz allamtuka alkitaba na sanar da kai rubutu shi sanin rubutu da karatu daraja ne duk wanda aka ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kaman kaskanci ne amma ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah baya rubutu baya karatu kuma bai taba koya ba idan zai yi kuma yafi kowa iyawa amma ba a taba ganin yayi ba kuma bai taba koya a gurin wani ba shi yasa ake ce masa annabiyul ummi annabiyul ummi annabi ummi wanda baya rubutu baya karatu saboda Allah ya ce wala taqutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun wannan qur'anin kar ka rubuta shi da hannunka kai babu maganar rubutu saboda in ka rubuta da hannunka to makaryata mutanen banza za su yi kokonto su ce ka je ne an koya maka lafabal mufsidun dan haka annabi baya rubutu baya karatu dan haka aka ce duk wanda aka ce masa ummi zagin sa aka yi amma annabi idan aka ce masa ummi yabo ne cikakken yabo saboda bai taba zuwa gun malami ya koyi karatu ba ba a taba ganin ya dauki takarda yana rubutu ba amma shine mafi sanin ilimin da duk duniya babu mai ilimi kamar sa النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء shine mafi ilmin da malamai masana suke karɓan isnadi duk isnadin nan da zaka ga ana ce ilmur rijal kowa yana son ya dangana abin zuwa ga manzon Allah duk ingancin abin da malami yake so ya tantance ya gyara yana son ya danganta abin zuwa ga manzon Allah saboda haka kaga annabi shine kankan wannan kuma ya zama mu'jiza abin mamaki wanda bai taba karatu ba bai taba rubutu ba ba a taba ganin ya je gurin wani yana koya ba amma ya zo yana ba da labarin sassan sammai da yanda sammai aka shimfiɗa ta da sassan ƙasa da yanda ƙasa aka shimfiɗa ta da ruwa da yanda ruwa yake kashi kashi zulumatun salat mataki mataki na ruwa da yanda Allah ubangiji ya turo annabawa dubu kaza ya ambaci annabawa ashirin da biyar cikin alkur'ani kaga wannan ai annabi bai fasanta daga cikin jaziratul arab ba duk ya san waɗannan ya san waɗannan ilimi saboda haka annan iyaka ne amma annabi isa Allah ya karantar da shi alkitaba rubutu wal hikmata ya sanar da shi rubutu da kuma hikma wa taurata Allah ya sanar da shi at-taura wal injil Allah ya sanar da shi injil wa istaqluqu min at-tin ka tuna kyautar da muka maka za ka hada min at-tin الخلق شيني الإنشاء معناه تنشئ من الطين تبدئ من الطين معناه إذا إن أكتي متم بدأ كو خلق يا زود وني أبو duk da cewa shi al'ibda yana nufin wato zuwa da wani abu ne min gairi misalin sabi wanda ba a kwaikwaya daga gurin wani ba to wa istakhluqu min at lokacin da kake hadawa min at daga tabo ka hay'ati tsayi wato kaman wato wani kamanni na tsuntsu aka ce su dai banu isra'ila sun suka ce ma wato annabi isa suna sanya musu mu'jiza wato na tsuntsu ya halitta musu tsuntsu wanda ya fi kowanne ban mamaki ya nuna musu shi kenan sai ya halitta musu jemage wanda jemage yana cikin tsuntsaye na wajen wanda abun mamakin su na daban ne saboda shi haƙori yake da shi irin na mutane yana yin dariya jemage lokacin da yake gani da idonsa sau biyu ne wato a awa a 24 hours gaba ɗaya a awa biyu yake gani da idonsa lokacin da rana ta faɗi kafin dare ya gama shiga ya yi duhu in dare ya shiga ya duhu ba zai ci gaba da gani ba kafin rana ta fito da safe dab da rana za ta fito kuma wannan tsakani shine iya lokacin da yake gani kuma aihuwa yake yi ba koyi yake yi ba kuma yana da nono yana shayar da 'ya'yansa kamar yadda dabbobi da mutane suke da nono to yana da abubuwan mamaki to wannan tsuntsun na jemage shine suka nemi annabi isa ya haɗa musu kuma ya haɗa musu wannan tsuntsun sai ya gina tabo da laka shikenan idan ya hura sai kawai a ga tsuntsun sun tashi sama fatanfuku fiha fatakunu tsairan bi iznillah sai ka yi huri a ciki sai kawai su zama tsuntsaye su tashi a ga suna ta yawo da izinin Allah ko fatakunu ta'iran idan an ce tsairan wato tsuntsu kenan a tsairin tsuntsaye da yawa ɗa'irin tsuntsu guda biyu don haka kira'o'i sun zo da tsairin kuma sun zo da ɗa'irin bi izni da izni na wa tubri'ul akma kana warkar da makafi wanda aka haife su da cutar makanta wanda an haife su ba su gani kana warkar da su jiya mun yi bayani mun ce al'akma shine wanda an haife shi da makanta ne ba wai daga baya ya zama makaho ba al'a'ma kuma shine wanda dama an haife shi da idonsa amma sai daga baya ya zama makaho abrasa da kutaye mai izini da izini ne wa iz tukhrijul mauta bi izni lokacin da kake fitar da matattu daga kabarinsu annabi isa ya raya matattu guda guda hudu guda uku mata ko guda biyar guda uku mata guda biyu maza to har sai suke ce ma annabi isa to mu ai waɗannan matattu da kake rayawa ba su daɗe da mutuwa ba kila ma ba mutuwan gaske suka yi ba mu muna so ka tayar mana da wanda ya daɗe da mutuwa wanda ya yi shekaru da yawa ya yi shekaru dubbai da mutuwa shine aka ce ya tayar musu da sam ɗan annabi nuhu alaihi salam wanda su ne daga cikin mafi wato karni karnin farko na duniya shekaru wato bil adam farko farkon nash'an bil adam a duniya bayan adam ai annabi nuhu shine farkon wato shine mursalin da biyo baya to yana da da sam wanda ta wannan sam din ne zirin manzon Allah ya fito dan an ce tsakanin sam da ham da yafis wato an gina wato family ne guda uku wanda da sarakunan duniya da masu kudin duniya fawa na duniya na farko masu kudi wanda suke da dukiya na duniya da kuma salihai waliyan Allah a wannan tsiko ukun suka fito tsakanin sam da ham da yafis akwai gidan da anan aka aiki jababira na duniya duk wata mulki da ɗagawa da girman kai ta wannan familin ta fito kamar dai yadda misali in ana ba da kisa ake cewa tsakanin isu da yaƙub isu shine wanda zuri'an da suka fi dukiya suka fito ta wannan zuri'an shi kuma yaƙub zuri'an da suka fi annabta salihai su ne suka fito a wannan zuri'a mutanen china din nan mutanen rasha mutanen indonesia aka ce duk mafi yawa wanda suka fito ta ɓangaren is ne alaihi salam isa alaihi salam dan annabi ishaqa wanda shine tagwai na annabi yaqub alaihi salam na'am haka ce sai suka ce to ka tayar mana da wanda yayi shekaru dubbai da mutuwa sai ya tayar musu da sam da ya tashi sai ga furfura a kansa sai yake tambayin sai ce to ai na ka samu furfura bayan furfura bayan annabi ibrahim aka fara samun furfura annabi ibrahim sai ya fara ganin furfura a kansa ya tambayi ubangiji ya ce wannan menene ya ce waƙar ne waƙar ne wannan shine nutsuwa ma'ana alama ne na dai mutum ya koma ga Allah kawai gishiri ne mutuwa take barbadawa wa mutum domin ta masa inza menene law kuntu a'lamu ni ma uwakiruhu ka tamtu sirran badali minhu bil katam man li bi raddi jimahin min ghawayati haka ba turaddu jimahul khayr bil jujum inda na san haka furfura yake to da idan ya dan fito baran masa dayi da dan boye shi ba amma in an masa dayi sai kaga ya zo ya dada kawai in kaga kwaya ɗaya biyu anan kai kokarin tsinke suka boye su kawai sai kaga goma sun fito ta can wani kawai sai ka hakura ka bar boye shi kawai ka gane cewa wani sainin ne Allah ubangiji ya maka inni tahamtu nasiha shaybi fi azalin fa shaybu abadu fi nusrin an tuhali shi furfura shi ne wato mai wa'azin da ba zai ja maka aya ba ba zai ja maka hadisi ba ba zai abin kawai za ka gan shi ne kwatsam kawai ko ka shirya ko baka shirya ba sai dina abubakar da ya ga furfura a kan manzan Allah sai ya ce shibta ya rasulallah ah furfura ne akan ka fa ya rasulallah annabi sai ya ce shayyabatni alwaqi'a wa akhwatuha ko shayyabatni hudun wa akhwatuha suratu hud ita ce ta saka da furfura da yan uwanta yan uwanta sune waqi'a da wal mursalati da amma yatasaalun annabi yace su ne suka saka ni furfura ma'ana furfuran na tsaban tsoron Allah ne da ganin girman Allah da yanda zuciya yake bugawa yake nawaba cikin tunani a ubangiji yake tazakkur da kuma yanda kwakwalwa yake tafakkuri cikin ubangiji to daga nan kuma idan wato abubuwan da suke haduwa suka haɗu shi kenan sai furfura ya fito kamar yadda aka ce manzon Allah tsakanin kansa da habansa da akwai farfara da suka kai guda goma sha bakwai amma ba su cika ashirin ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma ado suka yi kan manzan Allah kan manzan Allah ka san baki kirin ne gashinsa baki ne baki jilim to waɗannan furfuran sai suka zamanto kaman wasu taurari ne a duhun dare suka gazan in kaga taurari a duhun dare sai kaga sun yi haske suna maka kyau to haka sai kaman wasu taurari ne suka fito a cikin duhu na gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan faraqat aqifatuhu faraqa wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahmata uznayhi rajul ash-sha'r azim al-hama dakma al-karajis kaman yadda mai sifanta manzon Allah ya faɗa idan faraqat aqifatuhu faraqa idan ya raba gashinsa gida biyu sai gashin ya rabu da kansa ya rabu ma'ana idan irin yadda ake tsaga gashin nan in ya tsaga to sai kawai wani ya sauka ta gejen kunnen dama wani ya sauka ta hagu wa illa fala yujawizu sha'ruhu shahmata uznayhi idza huwa waffara amma kuma in ba haka ba in ya hada gashin sa a dunkule guri guda ya sake sai ya kwanta a gadon bayansa amma baya shige wato fatan kunnen sa shahmata uznayhi sai zo kaman wajen shahma na kunnen manzon Allah idza huwa waffara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada gashin sa guri guda na'am سو وإذ تخلق من الدين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني كان تتدم تتولى قبري بإذننا كرايا duk wani abin da zaka gani na wani annabi wanda aka bashi mai ban mamaki wallahi an ba mu manzon Allah abinda mamakin ma mamakin wannan abin take ji ita kanta mamakin tana jin mamakin rutabul tasqubul amani ya hasra duna ma wara'ahu na wara'ahu wani abu ne kawai wanda buri da tunani ma bai isa ya riski wannan abun ba sai dai shi ma ya tsaya a gaban wannan ujuba din yana mamaki annabi shi ma ya rayar da matacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce bayan yayi hijira wata mata ta yi hijira ita da danta sai dan ya mutu sai manzon Allah ya je mata jaje ya je mata ta'ziya sai ta ce ya rasulullah ka san dai wannan hijira na yi ne saboda Allah saboda kai kuma ba ni da wani farin ciki a duniya sama da wannan dan shi kadai na haifa dan haka ni dai in dai ina son na ji wani in dai zan ji wani farin ciki a duniya to wannan dan na waya rayu ka raya mushi annabi ya masa magana ya ce tashi wani ya tashi kuma ya rayu ya ci gaba da rayuwa kuma manzon Allah shi ya raya shi da izinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga idan aka ce maka ya raya matacce to ai sai a dawo a ce maka kafan akuya na magana da manzon Allah kafan akuya da aka dafa shi yana kan wuta a dawo a ce maka benci irin wannan ku tittire irin wannan yana magana da manzon Allah har kowa yana ji ku tittire kaman wannan tebul din da muke kai hai tebul din nan kawai aji ya kama magana kuma a ga manzon Allah ya zo ya tsuguna sai aji ya yi shiru kaga wannan ya fi raya matacce abin mamaki ya ibra'ul asma kuma wal abras da sauransu wannan aikin manzon Allah kenan ran nan mun karanta sayyidina al-umma abi talib da yake da ciwon dindimi a idansa idansa yana cewa annabi yayi tofi wa ali ibn lamma tafanta bi ainihi wa kiltahuma ma'an da'u annabi yana tofa yawo a idan sayyidina al-idan ya warke qatada a yakin uhud da aka yanke shi aka tare shi da wuka idonsa ya bulluko ya tuttudo idan ya fashi ya ruko idan ya zo gaban manzon Allah yana kuka manzon Allah ya ce bar kuka annabi ya kama idan ya mulmula idan ya shafa idan ya mayar da idan idan ya zauna bai sake kwanta ba har abada kuma da idan ya tsiyaye shi wa a'adat ala qatadati aynan wahaya hatta ba mati min najla'u sayyidina abubakar radiyallahu anhu maciji ta sare shi ta sare shi dafi ya shiga cikin jikinsa manzon Allah ya shafa gurin كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ركة اللمم وأحيت السنة الشعباء دعوته حتى هتم برة في العصير الجحم النبي أنا شاف بولن شيء بولن يوركي قالوا كمان بيتبع يسيوبا saboda haka ba wani abun mamaki da zaka gani wanda zai mantar da kai abun mamakin da aka ba wa manzon Allah kuma duk abubuwan mamaki da aka ba wa manzon Allah ba wai su ne gaya na makamin manzon Allah ba an ba manzon Allah su ne gwargwadon yanda yake da tawadu yake da kankan da kai annabi yana da tawadu don haka mu'jizozin sama wato wato ƙanana ƙanana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana son komai wato duk abin da zai zo daga manzon Allah babba ne amma kuma manzon Allah mu'jizozin sama ba su kai matsayinsa a gurin Allah ba kai ba shine aka ce inda mu ujuzozin manzon Allah daidai suke duk da cewa an ce ya yi guluwi al-Imam al-Musili ne da yake cewa launa sabat kadrahu ayatuhu izaman ahaytu wa hina yu adarisu bil mami aka ce da a ce da mu'jizan annabi da matsayin annabi mu'jizozinsa daidai suke da matsayin manzon Allah to annabi da zai kira sunan macece ko kwa da da ka je makabarta ka kira sunan macece ka hada da sunan manzon Allah to sunan kadai za ta raya macece amma wasu sun ce guluwi ne guluwi ne kuma ba ma mazmum ba idan ma guluwi ne misali kaddara guluwi ne to ba mazmum ba sabila da guluwi a ka'idan mawaka an san akwai abin da rudewa da birkicewa zai sa ka faɗi wani magana sai a samu bara'a cikin wannan magana ta cikin wannan bara'an kuma sai a samu imauta ko kamar yadda aka samu daga gurin maganganun mawaka wanda za ka ga ana samun irin wannan irin waɗannan maganganu wanda za ka ga suna suna a cikinsu da akwai alaman imaucewa na shi wanda yake yin yabon ko idan an ba shi wani kyauta ya imauce ya faɗi wani abu wanda wato a haddin hankalinka idan ka auna za ka ga wannan abun wato ba haka ba ne na'am wa istuhi al-mauta wa istukhrij al-mauta bi idni wa iskafaktu bani isra'ila anka na kame banu isra'il lokacin da banu isra'il suka tinkare ka za su halaka ka banu isra'il na farko sun biyo sun nemi su halaka annabi isa tun kafin ya kai shekara ashirin annabi isa da shi da mahaifiyansa maryam suna ce masa dan matsafiya dan mai sihiri suna kiran maryam sahira sai annabi isa ya gudu da shi da mahaifiyarsa maryam suka dawo misra suka zauna waɗancan mutane kuma da suke faɗan maganganun lokacin da Allah ya kawar da su sai annabi isa ya koma ya ci gaba da rayuwa to anan ma kuma suka ci gaba da binsa da sharri yahudawa dama kuma yahudawa su burinsu dama kullum ba su san gaskiya daga su kashe annabawa sai su yi sihiri ma annabawa dan kaga su suka sa manzon Allah poison a nama suka yi ma manzon Allah dafi a cikin nama yahudawa kuma annabi ya ce har lokacin da zai wafata ya ce yana jin alaman wannan poison su suka yi ma annabi sihiri lokacin da annabi ya tafi madina duk da cewa wasu suna ta magana akan wato inshu na an yi ma annabi sihiri wato babu yadda za a yi sihiri ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutane ba su gane cewa da Allah ya yi annabi bashar ne mutum ne yana nuna cewa duk abin da yake samun bashar zai iya samun manzon Allah amma ba zai taba wani abu ta nubuwansa ko risalarsa ko kamalan insaniyarsa ba dan an ce an yi sihiri wa manzan Allah sihiri ya kama manzan Allah ai laisa wato ba abin mamaki bane sabila da shi yana cikin jinsin mutane kuma abin da ke samun mutane na samunsa yana rashin lafiya yana tafiya kasuwa yana saye da sayarwa yana aure yana shiga bayan gida yana abubuwa irin na mutane sai dai wasu ne kawai idan sun yi tafridi sun koma baya sai kawai su kalli wannan muntsalak din sai su ce to ai annabi ma mutum ne irin sauran mutane sabila da waɗannan al'awaridul bashariya din suna ganin suna samun manzon Allah wasu kuma wanda suka yi tafridi su ne irin wanda za su ce to ta yaya za a ce an yi ma annabi sihiri sihiri ya kama shi da mushi mumkin ta yaya za a yi a ce an tsaga zuciyan annabi an ciro zuciyan annabi an wanke to ai in an wanke kamar dama akwai wani abu a zuciyan kenan a'a da akwai ta yadda ake kallon abubuwan da suka faru daga gurin manzon Allah in ma ta bangaren da za a gane wani hikima na ubangiji in ma ta bangaren da za a gane manzon Allah ya zama to shine ra'as na duk abin da ya samu manzon Allah a gane ya zama aya ya zama izina ya zama dalili ya zama abin shirya ga mutane an gane ko to su yahudawa Allah ya tunkuɗe su gaba ne cutar da annabi Isa iskafaftu bani Isra'ila na tunkuɗe bani Isra'ila amma daga baya dai sun yi gangami sun biyo annabi Isa da su kashe shi shine Allah ubangiji ya ɗauke shi har suna murna suna cewa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu suna ce eh mu ne mu ne muka kashe Isa dan Maryam wanda yake ce shi rasulullahi ne wannan rasulullahi ba wai sun faɗa bane a babin sun yi imani shi rasulullahi ne a a babin izgili ne wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah mu muka kashe shi shi wanda yake ce shi manzon Allah ne amma kuma ba kashe shi suka yi ba za mu karanta ayoyin a nan gaba Allah ubangiji ya ce wa tubri wal akma wal abrasa bi izni ويستخرج الموتى بإذني إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات لو كنت كزو مسد حجوجي كزو مسد دليلي فقال الذين كفروا منهم كافر هذا إلا سحر مبين وأنما ولا أبو بني سحر مبين نعم
وإذا أوحيت الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين كتنا يا كي عيسى المسيح Allah ne yake faɗa masa kamar yadda muka karanta a baya wasu almufassirin sun ce a farfajiyar alkiyama ne Allah ke wannan magana da shi ka tuna iz auhaitu ila alhawariyin lokacin da nayi wahayi lokacin da na na faɗi wato nayi wahayi zuwa ga alhawariyun alhawari ma'anansa masoyi masoyi na iyaka masoyin da zai iya bada komansa a kanka shine hawari manzon Allah shi da kansa ya ce shi ma yana da hawariyinsa Abdullahi Zubair ibn al-Awwam shine hawariyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in auhaytu ila al-hawariyin lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyun wasu ne cikin banu Isra'ila wanda suka yi imani da Annabi Isa suka yi biyayya ma Annabi Isa Allah ubangiji yana ce mana wa iz qala wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila ko ayin da Allah ke ce mana ansari ila Allah من أنصاري إلى الله للحوار وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد جعلنا مسلمون نعم فسوء الحواريون إن الحواريون إن سنة الله يكي مجانس وإذ أوحيت إلى الحواريين lokacin da na yi wahayi zuwa ga alhawariyun alhawariyun su ne jama'an da suka taimaki annabi isa kamar yadda al'ansar mutanen madina suka taimaki manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma a nan wannan wahayi wani irin wahayi ne me ake nufi da alhaitu na yi wahayi zuwa ga alhawariyun wahayi ne irin wanda aka yi ma annabawa ko fa da akwai wani nau'in wahayi da ake iya yi ba irin na wahayi da ake ma annabawa ba abin da ake nufi da alwahyu shine ilqa'ul ma'ana fil nafsi khufiyatan hurga wani sako a cikin rai a ɓoye ka ji wani abu ya sauka a zuciyanka na wani umarni sai ka aikata wannan umarnin na alkhairi to Allah ne ya wahaita maka aikin alkhairi shine ilhama wahayi kashi uku ne akwai wahayu ilham wahayi na ilhama Allah ya turo maka wani sako a zuciyanka kwatsam kawai ka ji zuciyanka ta maka umarni da wani abu mai kyau na alkhairi sannan na biyu kuma da akwai wahayul ilam fil yaqazati wal manam wani sako da za a sanar da kai a wani abu ta iya yiwa a bacci ne ta iya yiwa a mafarki ne kawai a baka wani ilimi a baka wani sako kawai ta bacci ko ta mafarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu abin da yayi saura daga annabta sai al-mubashshirat almubashira shine kyakkyawan mafarki mafarki mai kyau wanda mutum zai yi ko a gani masa to ma'ana mafarki wani saƙo ne shi ma na'am sai kuma na uku wahayu irsal jibril lirrusul wahayu irsal jibril lirrusul wahayin turo jibrilu da annabawa wannan kuma ila rusul kai wato wannan ya shafi wato abinda aka ake wato wanda ake tura musu manzannin da ake tura musu mala'ika jibril alaihi salam Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa min nas wahayin farko wahayu ilham shine wahayin da Allah ya yi makudan zuma akwai wahayi akwai sura guda suratul nahl wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min aljibali biyuta Allah ya yi wahayi maƙudan zuma wani irin wahayi wahayu ilham Allah ya kimtsa mata a cikin ranta ba wai aka turo mata jibrilu ba na biyu kuma wahayi da Allah ubangiji ya yi makasa a nan cikin suratu nan idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha Allah ya yi wahayi makasa wani wahayi an yi mata wahayi ne na ilam a sanar da ita wani saƙo a sanar da ita wani umarni sai kuma shi wahayin da ake turo wato wahayin da misali Allah ubangiji zai shi ma a bangaren ilhama ba Allah ya yi wahayi ma mahaifiyar annabi Musa ba wa auhayna ila ummi Musa an irbihi ko iz auhayna ila ummika ma yuha an irbihi fi tabuti fadribihi fil yammi falyulqi al yammu bis sahil yaqut wa adu li wa adu Allah wa alqaitu alayka muhabbatan minni wa litusna ala aini Allah yayi wahayi ma mahaifiyar annabi Musa me Allah ya mata wahayi an irbihi fi tabuti ko an irbihi ki shayar da shi in kika ji tsoro ki saka shi a cikin akwati ki jefa shi a cikin kogi in na radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin zamu da miki shi da mu saka shi a cikin manzanni kaga wannan duk yana cikin wasan wadancan bangarori din to shi wahayi na irsalu jibril turo mala'ika jibril ila rusli wannan shine wahayin da Allah ya rufe kofansa da annabi Muhammad babu wani wanda za a sake masa wahayi har alkiyama ya tsaya bayan manzon Allah shi yasa musailamatul kazzab yayi karya مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في العمر محدث مشدقي وربي يحب الحق يبطل جده ولو ساء نور الحق أهل تزندقي الله أبنجي يبا مساء شوانا وإذ أوحيت إلى الحواريين لوك شند ني وحي زوى الحواريين أن آمنوا بي Allah ya ce su imani da ni cikin abin da Allah ya musu wahayi ya musu ilhama wa bi rasuli da kuma manzona qalu suka ce amanna min imani wa shahadu annana muslimun kuma ka shaida cewa mu inna musulmai ne lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah za mu karanta tambayoyi insha Allah na'am mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum wa alaikum fatan assalam malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ji kan magabata malam me hukuncin wanda ya bi liman sallan tarawihi raka'a biyu a matsayin sallar isha
ba a ba a bin mai sallan nafila duk da dai wasu sun ce ana bi amma gaskiya abinda ya fi hujja kuma hujja mabayyani shine ba a bin mai nafila mai sallan farilla baya bin mai nafila inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an saka liman ne dan ai koyi da shi to liman ya zo ya yi niyyar yin sallan nafila kai kuma ka zo da ka yi sallan farilla sai ka kabbara ka bi mai nafila kaga shi nafila yake kai farilla kake shi kuma liman koyi da shi yake yi saboda haka a dai mazhabinmu na imamu malik da kuma abubuwan da muke ji daga gurin malamanmu mai sallan wato farilla ba zai zo ya bi mai tarawihi ba mai sallan azahar ba zai zo ya jona da mai sallan la'asar ba mai sallan subahi ba zai zo ya jona da mai sallan azahar ba kowane sallah yana dauke da niyyarsa kuma ana bin liman ne a matsayin koyi da liman wallahu ta'ala a'lam na'am wannan ya ce assalamu alaikum imam barka da shan ruwa fata an shan wa ruwa lafiya alaikum assalam Allah ubangiji ya amsa ibadunmu amin ta ce ina son ƙarin bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna cewa wai bai san gaibu ba ni kuma ina inkarin hakan shine nake so imam ya mun ƙarin bayani akai Allah ya ƙara kusanci to mafi yawa wannan mas'alar na manzon Allah bai san gaibu ba ko ya san gaibu wani abu ne mai sauki matuka da tsakanin wanda suke musantawa da wanda suke tabbatarwa da za a zo a haɗu a fayyace ina ganin masu musantawa da su gyara su kuma masu mubalaga su ma za su gyara abin da nake nufi shine wai da aka ce manzon Allah ya san gaibu ana nufin shi ya sanar da kansa ya leko abin da a ƙashin kansa ya leko abin da Allah bai sanar da shi ba ba shi bane Allah ne ya sanar da shi wannan abin da kuma Allah ya sanar da shi din ba mu sani ba ya keɓanci manzon Allah da shi to mu a gurin mu gaibu ne mu a gurin mu gaibu ne amma a gurin Allah ba gaibu bane babu wani abu sunansa gaibu a gurin Allah saboda haka idan wannan da a ɗauka akan cewa ka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ya san abin da ba a sani ba Allah ya sanar da shi wasu ilimomi koyayyu wanda al'umma halittu ba su san wannan ilimomin ba ko ka ji ko ka so gaibu ya shiga ciki inda ya gaibu da wannan makomin ne duk da cewa ainihin tangardan shine akan menene ma'anan gaibu din anan ne aka samu wannan tangarda wasu su suna daukan kawai gaibu wani abu ne ke bancacce da yake bance Allah da babu wanda ya sani wasu kuma suna daukan gaibu suna masa kallo ta hanyar wato ta sama komin lugha ta hanyar wani abu wanda ya tsuya to duk abin da ya tsuya gabarin ka sunan wannan abun gaibu a gurin ka tunda kaga sama ya tsuya gabarin mu sama me gaibu ne a gurin mu abin da yake cikin sammai nake nufi aljanna ba mu taba gani ba me ya sunan sa gaibu wuta ba mu taba gani ba me ya sunan sa gaibu kiyama ba ta tsaya mun gani ba me ya sunan ta gaibu to shi kuma manzon Allah ya je aljanna ya je wutan kiyaman ta tsaya ya san duk abin da yake faruwa komai na kiyama manzon Allah shi yasa duk da labarin da zaka ga manzon Allah yana bada labari na kiyama zaka ga yana bada labari ne a matsayin wani wato factions wani abin da ya riga ya wuce an kare shi sai na tashi sai na ga Musa ya kankame makyangaman al'arshi sai ina tunanin ban san shi ya riga ni tashi ko ni na riga shi tashi ba kaga manzon Allah cewa yayi na tashi ma'ana har ma ya riga ya tashi ma kenan an gane ko to wannan a gurin malamai musamman bangaren sufaye abinda aka karfafa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu gaibu kashi biyar ne kashi hudu duka Allah ya sanar da manzon Allah amma akwai kasan da Allah bai sanar da manzon Allah ba saboda Allah shine Allah manzon Allah kuma bawan Allah ne idan ya zamanto duk ilimin Allah manzon Allah ya sani to da manzon Allah da Allah duk ɗaya ne ke kaga kuma ba ɗaya bane manzon Allah bawan Allah ne dan haka akwai ilimin da ya keɓance Allah annabi ma bai sani ba amma akwai ilimomin da Allah ya sanar da manzon Allah wanda duk halittun Allah babu wanda ya san wannan ilimin wannan kuma shine abin da malamai suke kai wallahu ta'ala a'lam
wannan yana cewa assalamu alaikum fatan mala ya sharuwa lafiya alhamdulillah ce malam ni ne ina azumi amma wani lokaci ba na yin sallar isha kuma ina matukar nadama akan wannan shine nake neman shawarwari a wajen malam da kuma addu'an da zai bani To ba wani addu'a kawai kana sallah malam ba wani addu'an da za a baka kana yin sallah in dai har za ka yi azumi kuma ka gagara yin sallah sallan ita ne ta maka ka yi azumi ka wuni baka ci ba ka wuni baka sha ba wanda za ka iya ɓuya ka ci ka sha ko ba haka ba amma ka daure ka danna zuciyanka ka ƙi ci ka ƙi sha sabila da ka ba Allah sallan ne kuma za ka ƙi yin ta to wannan ba ba ba wani abu ne na wasa ba kamar da hankalinka alama ne na Allah baya son ka in dai kaga har kana wai har da ka gagara yin sallah wai alama ne na Allah baya baya son ka idza aratta an ta'rifa qadrahu indaka fanzur fi ma za a kama dan haka kana yin sallah ya zama dole kana yin sallah dan idan baka yin sallah azumin ka azumin banza ne ba zai maka komai ba an gane ko saboda haka kana yin sallah kuma a dage to ai sallan ne ake neman taimako da ita wajen gyaruwan al'amari wasta'inu bis sabri was sala to kuma baka sallah ya za a yi al'amarin ka ya gyaru kenan wani addu'a ne zai gyara maka al'amarin ka sallan ita ce addu'a mai Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana lokaci yayi abin da to sai me
wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Wannan assalam tambaya na ita ce ah, sigogin karanta tahiya guda nawa ne
shigogin karanta ta ya guda nawa ne wallahi ban sani ba sai dai zan bincika insha Allah gobe idan aka zo sai a maimaita insha Allah insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana son manzon Allah Allah ya saka mu cikin cetonsa Allah ya kara mana kusanci da shi ya Allah kamar yadda muka yi imani da shi ba mu taba ganin sa ba ya Allah ka samu ganshi a duniya da lahira ya Allah ka bude idonmu da da ganin manzon Allah ka haskaka zuciyarmu da hasken manzon Allah ka bude harshenmu da yi ma annabi salati ya Allah ka yarda da mu a al'amuranmu gaba daya اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رش- رشدا آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تبدنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله يبقى مقوى أبو نيكي الله يسوك كام قوة الله يسوك رمنا درحمة جنكي الله يودع تامو ولا توند بزامك اللقوة اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا من لا تبيء ودائعه استودعناك أهلنا وأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وخواتيم أعمالنا فحفظنا يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم ود لكل من إلينا أحصنا وجازه أن جزاء أحصنا Allah ya taimaki musulmai da musulunci ya kaskantar da kafirai da kafirci Allah ya yi maganin zaluncin Isra'il Allah ya wulakanta kasar Isra'il Allah ya taimaki kasan Palestine Allah ya ceci yan uwanmu da suke Palestine Allah ya kawo musu mafita albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jihar mu jihar Bauchi Allah ya karo mana zaman lafiya maulan mu Sheikh Tahiru Allah ya kara masa lafiya ya kara masa yarda ya kara masa tsawon kwana duk wanda yake zuwa wannan karatu da wanda yake bin mu a social media da wanda yake da wata damu wanda yake so ya faɗa mana bai samu dama ba da wanda yake nesa yake son ya isar da wani sako ya rasa ta yadda zai isar da sakon Allah ka san bukatansa ka san damuwansa ka san abin da yake so ya faɗa mana mu taya shi roƙon Allah akai Allah ka biya masa fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اما ka bukata mai kyau ba wai mutum da wani bukatan sai zo ya nemi taimako a kanka ba wannan bukatan ba bukata mai kyau ake magana in kana da bukata na alheri Allah ya taimake ka abin da rabanka ne Allah ya baka abin da ba rabanka ba kuma ka hakura Allah ya kara mana san manzon Allah ta rabbul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa nasir الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله